الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiɗihu a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama bayani akan fasali wanda yake bayani akan almaitat wal muskirat kulluha najisa wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan fasali na gaba na'am bismillah bismillahir rahmanir rahim fasalun muridul barazi muridu muridul barazi fi sahara'i yadribu mawdi'an madma'innan raqawan ba'idan 'anil nasi na'am faslun rabewa baina ma mauda wa ma ya ati insha Allahu subhanahu wa ta'ala shehu ya ce muridul baraz wato mutumin da yake nufin zai fita zuwa daji saboda ya biya bukatar shi imma bawali imma bayan gari fi sahara'i a cikin sahara a cikin dokar daji ya ɗulubu maudi'an mutuma'innan rahwan ba'idan anin nas wato ya ɗulubu maudi'an yana neman guri idan ya tafi daji zai biya ya buƙatar shi a cikin daji to yana neman guri mutuma'innan guri wanda yake nutsatse idan aka ce guri wanda yake nutsatse shine inda idan ya je shi ya sunkuya yana biyan buƙatar shi ko da ya zamanto yana tusa mai ƙara wani ba zai ji ba rahwan sannan kuma gurin da zai biya buƙatar tashi ya zamanto jigawa ne guri ne wanda yake mai rerai zai iya yin rami idan ya tsuguna bayan ya gama biyan buƙatar tashi sai ya binne ba'idan anin nas sannan kuma ya zamanto ya yi nisa daga idanuwan mutane da kuma kunnayen mutane ya zamanto ya je shi can inda inda zai yi tusa mai ƙarfi wani ba zai je shi ba inda tutun yana da tsami to ba za a ji tsamin shi ba to haka ya kamata duk wanda ya shiga cikin dokar daji wato zai biya bukata sai ya zamanto ya samu waɗannan guraren ya nemi guri wanda yake nutsatse kuma guri mai jigawa sannan kuma nesa daga idanuwan mutane na'am ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض ويتقي الذل والشابئة na'am wala yastaqbilu al-qibla to mutumin da yaje shi zai biya bukatar shi a cikin dokar daji wala yastaqbilu al-qibla kada ya fuskanci al-qibla ba zai fuskanci al-qibla ba shine inda ake kallo ayi ibada wala yastadbiru ha sannan kuma ba zai baiwa al-qibla baya ba shine ba zai kallaci gabas ba sannan kuma ba zai kallaci yamma ba kenan sai dai ya kallaci kudu ko ya kallaci arewa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya faɗa a cikin hadisi na abu ayyub al-ansari Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi manzo Allah ce idza atitumul ghaida fala tastaqbilu qiblata bi ghaidin wala bawlin wala tastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله ta'ala. da kuma hadisi na Abdullahi dan Umar wato wannan hadisi yana nuni akan cewa ashe idan a daji ne mutum zai biya bukatar shi to bai dacewa ya fuskanci alƙibla ta hanyar yin bawuli ko bayan gari hakanan bai dacewa ya baiwa alƙibla baya da yin bawuli ko bayan gari to amma idan a cikin gari ne mutum zai biya bukatar shi wannan babu laifi zai iya fuskantar alƙibla zai iya baiwa alƙibla baya zai iya fuskantar kudu zai iya fuskantar arewa ko ina zai iya fuskanta in dai a cikin gari ne kamar yadda hadisin abdullahi dan umar ya nuna ce laqadir taqaitu yawman ala zahri baitin lana fara'aitu رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وفي رواية مستقبل القبلة أتكي حديثنا سنن أبي داود حديث جابر بن عبد الله أتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل القبلة بغائط أو بول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها Jabir ya ce haƙiƙa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hani game da a fuskanci alƙibla da bayan gari ko bawali amma kuma sai na gan shi kafin Allah ta'ala ya amshi ransa da shekara guda yana fuskantar wato alƙibla yana biyan buƙatar shi wanda wannan yake nuni akan cewa ashe in a gari ne babu laifi mutum zai iya fuskantar alƙibla wala yakshifu auratahu sannan kuma baya dacewa mutumin da ya je shi zai biya bukatar shi ya yaye tufafi daga jikin al'aurar shi ya cire wandon shi yana tsaye gedede hatta ya dunuwa min al'ardi har sai ya kusanta daga ƙasa ya zo dab da zai sunkuya saboda idan ya tuɓe a wannan lokacin wanda yake nesa da shi ba zai ga zurfin shi ba kenan sai ya sunkuya ne sannan kuma zai cire wannan tufafin nashi na'am ويتقي الظل والشاطئ والراكد والجهر haka ne ku wayattaqi dhilla to mutumin da zai biya bukata a daji ya guji biyan bukata a inuwa ta jama'a a babbar inuwa rinshimemiya ya je shi ya tsuguna yayi bayan gari a nan kadda yayi saboda zai janyo wa kanshi tsinuwa kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa washaɗi'a sannan kuma wato ya guji biyan bukatar shi a gabar kogi ko a gabar teku ko a gabar tabki kada ya je shi gabar tabki ya je shi ya tsuguna ya biya bukatar shi a nan saboda wani zai zo shi ɗaukar ruwa idan ya ga wannan bayan garin da ya anan ruwan ya zamanto ya tsantsani a gare shi warrakid hakanan kuma ruwa wanda yake kwancacce ruwa wanda yake tattare a guri guda wanda baya sirkulasiyon to wannan mutum ya guji biyan bukatar shi a nan bakin tabki shine arrakid shine kwadaddafe yanda ruwa yake tattaruwa ya zauna a nan to kada mutum ya je ya biya bukatar shi a nan wal juhur sannan kuma da abin da ya shafi aljuhur ramummuka idan mutum a cikin daji ya ga wani rami kadda ya je ya tsugunna ya ce zai biya bukatar shi a nan saboda watakila ramin aljani ne to shi kuma aljani idan aka mishi bayan gari a cikin ramin shi to akwai matsala wa idan ya wa wani shafa ɗaya to shi kenan kawai ka tafi to wannan ya tabbata a cikin hadisi na abu huraira wanda muslim ya rawaito shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ittaqul la'anaini qalu wa man la'anani ya rasulullah qala alladhi yaqdi hajatahu fi dhillin nasi aw fi tariqihim wato wanda alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim haka ma yake alaihi salatu wassalam yace yace ku nesanci biyan bukatar ku a gurare guda biyu waɗanda suke janyo wa wanda suka biya bukata tsinuwa daga bakunan mutane sabai suka ce waɗansu gurare ne guda biyu wanda suke janyo wa mutum tsinuwa idan ya biya bukatar shi a wannan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alladhi yatakhalla fi tariqin nas wanda zai je shi ya tube biya bukatar shi yayi tsugunni yayi bayan gari a inuwar mutane ko kuma mutumin da zai je shi ya tube ya tsugunna a tsakiyar hanya ta jama'a babbar hanya mutum ya zo shi yayi kashi a nan saboda duk wanda ya zo wuce wannan gurin sai ya ce kai amma wanda ya kashin na Allah wadan shi in a inuwa ce zai ce mai Allah wadan shi to idan mutum ya janyo wa kanshi tsinuwa ta mutane to Allah ta'ala zai dora wannan tsinuwar a kanshi sannan kuma ga hadisin mu'az ibn jabal wanda shi kuma yana cikin sunan na abi dawud ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ittaqul mala'ina thalatha wato ku guji wato yin biyan bukatar ku a gurare guda uku wanda suke janyo wa tsinuwa ga wanda ya biya bukata a wannan gurin albaraz fil mawarid wato shine mutum ya je ya tsuguna ya biya bukatar shi yi bayan gari a mawarid shine magangarar shan ruwa hanyar da ake bi a tafi a ji a ɗauko ruwa bakin rahi sannan kuma wa ƙari a tsari ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da babbar hanya tsakiyar hanya babba mutum ya yi bayan gari a nan sannan kuma wa zilli da inuwa ta jama'a babbar inuwa inuwa ta kuka ce inuwa ta aduwa ce inuwa ta gawo ce inuwa ce ta kaza matukar dai wannan inuwa ana zama a huta a ƙarƙashinta to wannan baya dacewa mutum ya je ya tsuguna ya biya buƙatar shi a wannan gurin na'am وفي الكنيف يزيل عنه اسم الله تعالى وعند الدخول يقدم رجله اليسرى قائلا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس ومن الشيطان الرجيم na'am wa fil kanif idan ya zamanto a cikin banɗaki ne a salon gane zai je shi ya biya buƙatar shi to idan zai shiga cikin wannan banɗakin yuzilu an husmallahi ta'ala to yana kawar da sunan Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake ɗauke da shi idan ya zamanto yana da kwai zobe wanda a jikin wannan zobe akwai sunan Allah subhanahu wa ta'ala to sai ya fitar da wannan zobe daga jikin hannun shi ya je shi ya ajiye shi bayan ya shiga banɗakin ya fito sai ya ɗauka ya saka kayan shi a jikin yatsan shi kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance yana yi kamar yadda anas dan malik allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato ya hakaito mana kamar yadda yake cikin sunan na abi dawud ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai shiga cikin banɗaki ya biya buƙatar shi wato yana cirewa zoben shi saboda a cikin zoben ma'aiki alaihi salatu wassalamu akwai sunan Allah saboda abin da yake rubuce shine Muhammadur Rasulullah na wa inda dukhul to idan mutum zai shiga cikin banɗaki ana so yuqaddimu rijlahul yusra ya gabatar da kafar shi ta hagu idan zai shiga banɗaki wato ana so kamar yadda shari'a ta musulunci ta tanada shine mutum ya gabatar da kafar shi ta hagu ya shiga da kafar hagu ba'ilan bismillahi halin kasancewar shi yana mai cewa za mu shiga cikin wannan banɗakin muna neman taimako da suna Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga idanuwan aljannu a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'is ina neman tsari da Allah ya kare ni min al-khubuthi daga shedannu maza na aljannu wal khaba'is daga shedannu mata na aljannu wa min ar-rijisin najis sannan kuma ina neman tsari daga ar-rijis datti wanda yake an-najis an-najisi najasa ne wa min ash-shaytanir rajim sannan kuma ina neman tsari daga shedan wanda yake abin jehewa daga rahama ta Allah wato wannan shine abin da zai faɗa lokacin da zai shiga cikin banɗaki ya tabbata cikin sunan na abi dawud ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillahi wato abin da yake sanya sutura tsakankanin idanuwan aljannu da al'aurori na 'ya'yan annabi adam alaihi salatu wassalamu idan kowane ɗaya daga cikinsu zai shiga cikin banɗaki ya ce bismillahi to yana cewa bismillahi shikenan ya sa Allah ta'ala ya rufe idanuwan 'ya'yan aljannu ba za su ga al'aurar shi ba to kuma a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith shi kuma ya tabbata cikin hadisi na Anas dan Malik wanda yana cikin sahihul Bukhari da Muslim ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza dakhala al khala'a wato idan yana nufin zai shiga cikin banɗaki inda zai biya buƙatar shi a cikin ruwaya ta al-Imam Bukhari mu'allaka إذا أراد أن يدخل قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث واتوينا يا أبنجي حقيقة ني إنا نيمن صلي دكي ككاري ني دك شيطانو مزا da kuma shaidannu mata wa min ar-rijis najis kuma ka kare ni daga datti wanda yake najasa ne wa min ash-shaytanir rajim kuma ka kare ni daga shaidani wanda yake abin jefewa daga rahama ta ubangiji na'am وليوافي خروج قائلا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني walyumna fil khuruj sannan kuma ana so mutumin da bayan ya gama biyan bukatar shi a cikin banɗaki zai fito to ana so ya fara gabatar da kafar dama wajen fitowa an gane ku ya fara gabatar da kafar dama idan zai fito ƙa'ilan halin kasancewar shi yana mai faɗar wannan addu'a yana mai cewa alhamdulillahi godiya ta tabbata ga sarki Allah allazi azhabal aza anni sarkin da ya tafiyar da cuta daga gare ni abin da zai cutar da ni saboda abinci idan ya koma kashi to fitar da shi shine lafiya amma idan ya kasa fita to har likita za a iya tafiya saboda ya zama matsala to sarkin da ya tafiyar da cuta daga gare ni wa afani kuma ya bani lafiya ya zamanto ina jin lafiya daren dakan ba matsalan komai to wannan addu'ar zai yi to amma ya tabbata hadisi na na Aisha idan zai fito zai ce gufuranak ya ubangiji ina roƙonka ka gafarta min laifuffuka na da na aikata sakaci na da nayi wato na daina ambatanka da nayi lokacin da na shigo cikin banɗaki na'am ويجتهد في الاستبراء ويستجمر بثلاثة أجمال
wayajtahidu fil istibra wato mutumin da ya je shi bayan ya gama biyan bukatar shi to yana yin kokari yajtahid wato yana baza kokarin shi fil istibra'i cikin ya ga ya kubutar da waɗannan maftatan nan guda biyu daga datti din nan ya zamanto ya yi istibra'i istibra'i shine neman kubutar da kowata mafta daga cikin maftan nan guda biyu daga dattin da ya fito daga cikinta in bawuli ne ya zamanto ya iyakacin ƙoƙarin shiga cewa bawulin ya daina tsago kafin ya tsarki in bayan gari ne ya tabbatar da cewa ya gama bayan garin nan kafin ya wanke wannan addubar tashi wa yastajmiru bi thalathati ahjar sannan kuma yana yin istijmar istijmar shine yin amfani da tsakwaikwai yin amfani da hoge yana yin tsarki na hoge bi thalathati ahjarin da tsakwaikwai guda uku kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa wa idastajmara ahadukum falyutir wato idan kowane ɗaya daga cikin ku zai yi istijmari wa man istajmara dukkan wanda zai yi amfani da hoje wajen tsarki to falyutir ya zamanto adadin wannan hoje din mara ne imma uku ko biyar ko bakwai na'am وفي معناها كل جامد طاهر غير محترم ويجزئ الواهر إن, إن أنقى ويزيد عليها إن احتاج وفي معناها to a cikin ma'anar wato ahjar tsakaikwai shine kullu jamidin dukkan abu wanda yake sandararre abu wanda yake jamid ne daskararre ne ba jikakke ba bahir ne sannan kuma ya zabanto tsarkakakke ne ba najasa ba ne ghairi muhtarimin sannan kuma ya zamanto ba mai alhurma ba ne ba mai daraja ba ne amma duk abin da yake da alhurma yake da kwai daraja to wannan mutum ba zai amfani da shi ba wato da ya ce ghairi muhtaramin ko ghairi muhtaramin bi fatihin ra'i ko ghairi muhtarimin ya zamanto ghairi muhtaramin ba wanda ake bashi daraja ba ne ba abin da yake da daraja ba ne a idan mutane yanzu misali biredi mutum ya ce zai istijimari da shi kaga mutane suna son shi ko kuɗi mutum ya ce zai istijimari da shi yana da kwai kima a idan mutane ko irin abin da ya shafi abinci ko kuɗi da sauransu wannan duka ba yin istijimari da su bahirin kenan sannan kuma ya zama to tsarkakakke ne ba najasa ba idan najasa ne ba za a istijimari da shi ba an gane ko to irin abin da ya shafi kashi na dabobi ba a yin istijimari da shi saboda ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya ce wato dandazo na jama'ar aljannu suka zo wajen shi suka gaya mashi cewa lallai suna samun ɗanɗano mai daɗi a cikin kashi na dabobi mazala ce to tunda da yana da kwai kima da daraja a wajensu to kar ku dinga yin jimari da shi bayan jimari da shi wala ta'ati ne bi rauthin wala bi ahjarin haka nan tsafi wato ahjar wato bi azmin kai kashi shi ma ba a yin jimari da shi na'am ويجزئ الواحد ويجزئ الواحد إن أنقى ويجزئ الواحد الواحد wato tsakuwa guda ɗaya ko hoje guda ɗaya yana isuwa in anƙa idan wannan hoje ko wannan tsakuwa guda ɗaya ta tsaftace wannan gurin idan mafitar bauli ta tsaftatu da dutse guda ɗaya talla mutum ya amfani to ya isu ba sai ya ƙara na biyu ba ballantana na uku wa yazidu alaiha in ihtaja to yana ƙari akan tsakuwa guda ɗaya idan ya buƙatu zuwa ga ƙara ɗin a ƙara biyu kenan su zamanto uku ko a ƙara hudu su zamanto biyar ko a ƙara shida su zamanto bakwai na'am والماء أفضل كجمعه كجمعهما na'am ويتعين في المذي على المشهور وهل يغسل منه wa yata'ayyanu ويتعين في المبي على المشهود وهل يغسل منه جميع الذكر أو أو المخ- أو المخرج قولان walma'u afdal amma yin amfani da ruwa shine yafi sama da mutum yayi amfani da hoge idan ya zamanto mutum an ce mishi ya zaɓi guda ɗaya da ya tsarki da ruwa da ya tsarki da tsakwaikwai wanne yafi to shine malam yace yin amfani da ruwa yafi saboda walma'u afdalu wa atyabu wa athhar wato ruwa shine mafifici sannan kuma shine mafi daɗi ga rai sannan kuma shine mafi tsarkakewa ka jam'ihi ma yace kamar dai hada sun kuma guda biyu wato kenan huska guda uku gare shi mutumin da ya tafi zai yi tsarki in ma ya zamanto wato huska ta farko shine ya amfani da tsakwaikwai guda uku wannan ita ce adana kenan ta farko huska ta biyu shine ya yi amfani da ruwa huska ta uku shine ya yi amfani da tsakwaikwai sannan kuma ya yi amfani da ruwan ya yi aljam'u bainal ma'i wal ahjar ko aljam'u bainal ma'i wa wa wa wa me ake ce mishi dai da da su waɗannan kin tsakwaikwai guda uku na'am wa yata'ayyanu fil madhi ala al mashhur wa yata'ayyanu al ma'u al ma'u wato ruwa yana zamantowa dole fil madhi inda madhi ya fitowa mutum ala al mashhuri abu sa mashhuriyal magana akan mashahuriyar magana shine wajibi ne a yi amfani da ruwa ba za a yi amfani da tsakwaikwai ba lokacin da mazi ya fito idan bawuli ne aka yi shine mutum yake da waɗannan huskokin amma in hutsa in baw in mazi ne ya fito to wannan wajibi ne a yi amfani da ruwa na'am wa hal yaghsilu minhu jami'a zakari aw al-makhraja qawlani malam ya ce wa har ya gasilu jami'a azzakar shin mutum zai wanke dukkan azzakarin shi ne minhu saboda fitowar mazi zai wanke shi tun daga gindin shi har ya zuwa kan shi awil makhraj ko kuma kan kadai zai fitar ba tare da ya wanke sauran azzakarin ba gaulani an yi maganganu guda biyu waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa wato shine sai an wanke azzakari duka saboda shine abin da yake gaskata a kan shi da manzo Allah ya ce ya gasilu zakarahu wa yatawaddau waɗansu kuma suna ganin cewa a'a mafitar shi ne mahallu shahid din idan aka wanke mafitar shi kenan ya isu ba sai an wanke shi ba duka na'am فيستدمر بشماله يصب عليها الماء قبل ملاقاتها الأذى يبتد- يبتدئ ب- بقبله shi kenan wa yastajmiru bi shimalihi to amma wannan wa ina ga waɗansu nusakh din wa yastanji ne wa yastanji bi shimalihi yana yin tsarki da hannun shi na hagu shine ba alis alistijmar bane yake bayani akai saboda alistijmar shine mun yi bayanin shi a baya wa yastanji yana yin tsarki na ruwa bi shimalihi da hannun shi na hagu ya subbul ma'a alaiha yana zuba ruwa a saman wannan hannun nashi na hagun ƙabla mulaƙaci hal'aza tun kafin ya haɗa ta da ƙazamta ɗin nan tun kafin ya je shi wankewa bawulin wannan ko ya je wankewa bayan garin nan to sai ya wanke hannun shi idan ya jika hannun shi na hagun sai kuma ya tadi ubi ƙubulihi to idan ya zamanto ya yi bawali ne ya yi bayan gari to in ya tashi inda zai fara shine zai fara wankewa farjinsa zai fara wankewa a zakarin shi da farko sannan kuma sai ya ciri zuwa ga wankewa a duburar shi na'am فإن كان فيها خاتم فيه ذكر الله نقله إلى اليمنى yawwa wa in kana fiha khatamun fa in kana fiha khatamun idan ya kasance a cikin wannan hannun nashi na hagun akwai zobe ya zamanto yana da zobe a ciki amma a cikin wannan zobe din fihi zikirullahi a cikin shi akwai ambatan Allah tabaraka wa ta'ala naqalahu ila al-yumna to sai ya cire shi daga hannun nashi na hagum din sai ya maida shi hannun dama an gane ko alhamdulillah العلم عنده سبحانه وتعالى وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك